بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبايا هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda ɗazu muka fara magana na yanke halkan zan tafi halka na biyu yanzu na yi magana akan mahangata akan abdul-jabbari da cewa abdul-jabbari abin da ya same shi aljaza'u min jinsul amal yau abin da abdul-jabbari ya so da da'awar shi ta yi nasara da da'awar abdul-jabbari ta yi nasara ya so a ce yau da an ce shehu Ibrahim abin da zai faɗo a zuciyar mutane mai zagin annabi da an ce al-Imam al-Bukhari abin da zai faɗo a zuciyar mutane mai zagin annabi da an ce al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya abin da zai faɗo a zuciyar mutane masu zagin annabi sai Allah ya kiya sai ya mai da abin yau da an ce Abdul Jabbari abin da zai faɗo a zuciyar mutane mai zagin annabi to alhamdulillah wannan shine inaya rabbaniya wannan shine tawallin nan da Allah tabaraka wata'ala yayi alƙawari zai yi na lamarin waliyai cewa duk wanda ya taba su to Allah ne zai kare su man adali waliyan faqad azantahu bil harb kai in wuce wannan gaba ina so in ƙara ja mana hankali mu kiyaye janabin bari'an mutane duk wanda ba da wani sharri ba da wani kure to karka yarda ka kirkira masa sharri ka manna masa dan ka cutar da shi wannan hali ne na mafi sharrin bayi a cikin halittu wa shararu ibadillah almasha'una bin namima almufarriquna bain al-ahibba albaghuna lil bura'a anata wannan dai in an koma halka na farko duk za a iske waɗannan maganganu na faɗe su a yadda bayani ya gabata abu na gaba shine na ce zan faɗi mahangata akan ma'anar maulana profeso sheikh ibrahim ahmad makari da ya yi magana ya yi magana ta zama tashin hankali mutane suka yi ta ɗauka suna cewa yana goyon bayan abdul jabbari da farko zan faɗi matsayar wane ne maulana profeso sheikh ibrahim ahmad makari me matsayin shi akan wannan darbarwar profeso sheikh ibrahim ahmad makari da rana ɗaya da rana ɗaya baya tare da wane ne Abdul Jabbari kuma kila ma duk waɗanda suke ganin sun fi kowa azarbabi da cewa suna kare suna yi wa Abdul Jabbari raddi kila da yawansu Abdul Jabbari bai taɓa zowa ya ɗaura lasifikar wa'azi ya ce zai yi musu raddi zai zazzage su ba amma ya yi profesa lokacin da maulana prof ya je wani maulidi a arzai aka nemi ya yi magana akan abdul jabbari ya ta ‘yan mintoci ya wuce sai ga shi a satin abdul jabbari a filin mushe ya yi maganganu munana na zagi da aibatawa akan profesor sheikh ibrahim ahmad makari don mu gane profesor sheikh ibrahim ahmad makari da a ce ta asubanci da rashin insafi zai yi amfani da shi da ba zai taɓa yin wata magana da har za a ga cewa yana da wani goyon baya da Abdul Jabbari ba amma shi professor yana da wata matsala guda ɗaya a idan duniya zan faɗi wannan matsalar zan faɗi wannan matsalar na ambace ta da sunan matsala saboda waɗan mutane sun tashi akan wata tarbiyya wannan tarbiyyar duk wanda ya saba musu akan ta suna ganin yana da matsala shine duk idan ka ayyana cewa kai ɗan ɗariƙa ne to a wurinka za ka kare ɗariƙarka a idan ‘yan ɗariƙa da abu guda biyu, kar ka yarda ko da wasa wani ɗan ɗariƙa ya yi wani abu kace ya yi kuskure, kar ka yarda. Kar ka yarda ko da wasa maƙiyin ɗariƙa ya wani abu kace ya yi daidai, kar ka yarda. Wannan shi ne abin da muka tashi a kai, tarbiyya ce da muka gaza. Kamar yadda ɗan izala in ya ce shi ɗan izala ne, abin da zai ya kare izala sha'idan duniya shine kar ya yarda wani dan izala yayi wani abu yace wannan abin kuskure ne kuma kar ya yarda wani makiyin izala yayi wani abu yace wannan abin daidai ne idan kun fahimce ni ina nufin abin da muka tashi akai muka gada a community din mu a bi'ar mu yadda muka tashi a addinance shine at-ta'assubul atifi ko at-ta'ifi at-ta'assubul at-ta'ifi ko alhizbi idan ina ce ni dan kungiya kaza ne to fa dole sai nayi irin da yan siyasa yau dan PDP idan gwamnatin APC za ta yi alkhairi dubu bai zai ganshi ba kuma sai ya bata shi shi yasa gwamnati za ta iya fito da policy a wurin ta policy mai kyau ne amma dan siyasan da ke opposition sai ya zo ya bata wannan policy ko da ya san a ce akwai amfanin al'umma dan me siyasa shi in bai haka ba zai kasbil kulubi ba na mutane To don haka mutane sai suka ɗauka a addini kawai alaman kana ɗariƙa shine duk inda ɗan ɗariƙa ya wata kwamatala sai ka kara wannan kwamatalar ko ba daidai yake ba. Ba za ka ce kuskure ba ne, duk inda maƙiyin ɗariƙa ya yi wani abu na kuskure sai ka barrara shi dole. Wato duk inda maƙiyin ɗariƙa ya yi wani abu na daidai sai ka ɓata wannan daidai ɗin ta munana kamar yadda ɗan izala duk abin da ɗan uwan shi ɗan izala yayi sai ya tabbatar ya kare wannan abin duk abin da wani wanda ba ɗan izala yayi ba duk kyawun shi sai ya ɓata shi yanzu misali ka kalla mana inda da adalci wani zai zo ya ce idan watan ramadana ya zo a zo a yi ta karanta qur'ani ana fassarawa da majabaki da mai fassara wannan abu ne mai kyau da zai ciyar da addini gaba dan me dan yana yi ya barara shi ya ce mai kyau ne amma ji sai sai wani ce to in wata maulidin manzan Allah ya zo a haɗu a yi ta ba da labarin manzan Allah dan zai amfana da musu ce wannan din baya da kyau saboda wai in ka ce me yasa baya da kyau sai annabi bai masa bai basi ba ko baka kai annabi da sahabbai san annabi ba to sai ce to kai din na kan annabi yayi tafsirin ko sahabbai sun yi amsa ba su yi ba to shi din ya fi annabi da sahabbai sanin darajar qur'ani ne ko gasan karatu da suke yi duk in ka kalla duk in ka kalla abu ɗaya ne kawai ya barrar da aikin gasan karatun ƙur'ani da aikin tafsirin azumi dan shi yana yi don haka ba zai soke shi ba ya soki maulidi dan shi baya yi don haka ba zai taɓa kare shi ba shi ne fa to haka al'umma suka gino to professor sai ya zo ya karya wannan ka'idar shi abin da yake dogaro da shi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa koda akwai gaba da kiyayya tsakaninku da wasu to wannan gabar da kiyayya kar ta jagorance ku lokacin yi musu hukunci ku ki musu adalci wannan ta sanya professor za a iya samun shi wata rana ya yarda wasu daga cikin izala matukar sun yi abin da yake daidai sai ya aje kiyayyar da ke tsakanin izala da dariƙa ya aje bambancin aqida gefe sai ya ce nan daidai ne kamar yadda idan daga mu ‘yan ɗariƙa ya ga wani abu ba daidai ba sai ya aje wannan alaƙar ta cikin gida sai ce wannan abin kuskure ne to wannan ce ta sanya wannan mawkifin da ya zo a matsayin bakon mawkifin da ba a saba da shi ba mutane suke ganin shi a matsayin mai matsala to in yana da matsala wannan ce cewa shi yana tare da ishu baya ba tare da idan wani matsala ta taso qadiyar yake dubawa ba shakhsiyar ba wana wana ne dan abu kaza ne to ba shi zai kalla ba abinda ya aikatan daidai ne in daidai ne ko dan wace unguwa ce a bashi wannan nace unguwa da, da sani na faɗi unguwa ba su kutan harshe bane ko dan wace unguwa ne a bashi wannan abin nashi na daidai wani abin da yayi ba wanan zan kalla ba shin abin daidai ne a ba daidai bane to ko dan wace unguwa ne a bashi rashin daidai da fatan an fahimta wannan shine abinda mutane suke kallon matsala akan Maulana Professor to a bisa ka'ida da wannan wannan matsayar Maulana Prof matsayar Maulana Prof akan Abdul Jabbari duk mai sauraren shi ya sani mutumin da mutumin da ko kwatanci a karatu idan ya zo zai yi misali na wani abu akan sirna rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya iyawa mutumin da kai zan yi mamaki idan wani zai ce wai maulana professor zai iya bakin wani wanda yake iya sakin harshe akan janabin manzon Allah to amma a bisa usulubin shi duk abin da ya hanga koda daga bakin makiyi ne zai iya in daidai ne dan yana da wata fahimta yace shi bai yarda ba akwai wata kungiya guda ɗaya ta addini da take da ikon rike gaskiya duka misali a ce 100% abinda membobinta suke yi daidai ne kamar yadda bai yarda ba a ce akwai wata kungiya ta addini wadda za a ce 100% abinda membobinta suke yi kuskure ne shi bai gamfasu da wannan ba bai fahimta ba za a iya samu a cikin waɗannan ko da nahajinsu ne daidai amma a cikin mabiya wasu za su iya kuskure a tsancan ko da nahajinsu kuskure ne amma a cikin mabiyansu za a iya samun wani yayi daidai wannan haka ne fahimta shi to dan haka sai yayi maganan siyasa na farko ya kamata mu fahimta ni Munir zan faɗi wani abu da na sani tun ba yanzu ba kawai bil munasaba sai wannan abin ya faru kawai sai wato wata rana muna tafi da tare da Maulana Prof a jirgi kujera ta ɗaya da tashi wato kujera ta a jikin tashi tun daga airport da muka zauna kafin jirgi kafin a gama boarding jirgi ya tashi nake mai tambayoyi saboda ni Allah ya sa duk lokacin da muka keɓanta da shi a zama haka korarre to nakan so in amfani wannan zaman da tambayoyi na wasu masail ɗin da nake son sani wanda da ban san su ba ko wasu abin da suke mun iskali wanda nake son warwarewa to cikin irin wannan muna ta mai ina ta mai tambayoyi haka ina ta tambayoyi ina ta tambayoyi ƙarshe sai muka je akan wata mas'ala to a dunkule dai sai yake ce min wannan abin da yake faruwa sai ce a bibiyar da yayi a dan bahasin da yake da shi na ilimi sai ce mafi yawan waɗanda aka yi idamun su a tarihi za ka iske ko da sun yi laifin da aka yi zarginsu da shi, to, siyasa tana shiga, sai a yi amfani da idan siyasa ta shiga sai gwamnatocin lokacin su yi amfani da wancan zarge-zargen, sai su yi idamin mutum, amma a haƙiƙa ba wannan laifin ne damuwarsu ba, rigiman da ke tsakaninsu ne damuwarsu. ya faɗa min haka sai ce to akwai kuma waɗanda a ƙoƙarin hakan ma idan suka samu matsala da shugabanni sai a ƙirƙiri wani abu wanda zai bayi zuwa ga ayi idamin su ma'ana idami ina faɗa hukuncin kisa hukuncin kisa sai ce min ni har ina da tunani yace na sha tunani zan rubuta littafi mai sunan al-mu'damuna fi tarikh kaji har littafin sai da faɗi sunan shi al-mu'damuna fi tarikh wanda ni da shi muke wannan firar ko nake daukan wannan karatun a rurin shi Allah ya kara masa lafiya sai ce to ba lokaci ban da wadataccen lokacin da zan yi ci amma dai da zan samu lokaci zan rubuta wannan littafin al-mu'damuna fi tarikh mu kula a wannan maganar da ni da shi muka yarda Allah anhu cewa waɗannan mutanen ta yi wani yana da laifin amma fa tsantsar laifin tsantsar laifin ba shi bane dalilin idamu ba shi bane dalilin hukuncin kisan sai da wani abu na siyasa ya shigo sai gwamnatoci suka yi amfani da wannan laifin sai suka yi wannan hukuncin kaga bai kora laifin ba akwai waɗanda laifin suke yi amma kuma laifin ba shi ne asali cikin hukuncin ba raɓewa aka yi da shi akwai wanda kirkira musu ake yi to akan abdul jabbari ya fito ya ce to wannan shi ne fahimtar shi ana yin wannan matsalar sai sake dawo da waccan maganar bari in bada misali duk abin da su hallaj suka yi aka musu hukuncin kisa a wurin ibn taymiya su hallaj zindiƙancin su bai kai na ibn arabi ba ibn arabi abba'i ko ko al-hatimi ibn arabi a wurin ibn taymiya ya fi kowa zindiƙanci dan idan ibn taymiya yana maganan wahdatul wujudi yana ganin ra'asu ko qutubur raha na wahdatul wujudi shine ibn arabi tambaya me yasa ba yi idamin shi ba wanda da a fahimtar irin waɗancan ne in dai abin da Hallaj yayi zai bayi zuwa ga yi idamin shi da ya kamata Ibnu Arabi shi ma an yi idamin shi me yasa ba a yi ba a irin waccan fahimtar tambaya ce nake a tambayi waɗancan me yasa ba a yi ba to wannan shine dan haka abu na biyu ni a fahimtata ni na yadda akwai siyasa cikin lamarin Abdul Jabbari ga wata tambayar da idan aka amsa mini na gamsu to na yarda ba siyasa tsakani da Allah janabin manzo Allah ake son karewa a wurin yan izala mu yan faira muna wa annabi batanci a wurin yan izala mu yan faira muna wa annabi batanci a wurin yan izala ina maimaitawa haka suke kallon mu kamar yadda mu a wurin mu yan izala suna wa manzo Allah batanci zan buga misali jala jalingo ai izala ne abin da ya faɗa akan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zagi ne ko ba zagi bane ka ɗauki sunan kafirci sai ka danganta ma wani ka ce masa ɗan waɗannan mutanen zagi ne ko ba zagi bane mafi munin zagi aqidar jalajalin gwani har littafi yayi haifan yayi saki baki a jarabin manzan Allah Dr. Gumi ya saki baki a janabin manzo Allah da ire-iren su dan haka a wurin mu ɗin izala suna zagin Annabi Muhammad a wurin ɗin izala ɗan faira suna zagin Annabi Muhammad to bari in yi magana da mu me ya sanya a wurin mu da muke da itiqadin ɗan izala suna yawan manzo Allah batanci har muna da misalai daga cikin su ya za a yi a ce babu siyasa in har zai zama zan haɗa kai da mai yi wa annabi ɓatanci don mu yi maganin mai yi wa annabi ɓatanci ya zan gamsa ce ba siyasa ai da da gaske annabin zan kare ba zan haɗe da ɗan izala ba wajen kare annabi tunda shi ma na san abin da abdul jabbar yake na yin ɓatanci wa janabin manzon Allah haka ɗan izala yake yi me yasa na haɗu da shi ɗan izala me yasa ya haɗu da ni zai yaƙi abdul jabbar bayan shi a aƙida shi abin da abdul jabbar yake manzon Allah na ɓatanci ni ma ina yi me yasa ya haɗu da ni amsa mu wannan tambayar wannan mun yi magana da wani a cikin mutanenmu sai cewa ya yi ai abin da yake faruwa gaskiya ne ‘yan izala suna yi wa annabu ɓatanci sai ce to amma su waɗancan ‘yan izalan an tabbatar shi kuma wannan sai da aka yi haɗaka don a samu a tabbatar sai na ce to ka ƙara kama kanka shi a ƙoƙarin bani hujja ne amma ni sai na ga ya ƙara kama kanshi ma'ana yau za a haɗu da wanda yake an tabbatar da laifin shi ne wa annabi ɓatanci za a yaƙi wanda shi tuhumar shi ne ma ake da yayi ɓatancin ya za a yi mantiƙiyan wannan abin ya ɗauku rantsatsen ɓarawo da shi za a haɗa kamo wanda ake tuhuma da sata to don haka to yadda abin yake daga mu inda gaske ba siyasar Abdul Jabbar yayi wa Annabi batanci ne in izala sun yi wa Annabi batanci to sai mu hada kanmu mu da bamu wa Annabi batanci mu yan tijaniya yan dariqa yan faiza mu yaki yan izala mu yaki Abdul Jabbar yan izala a wurin su mu muna wa Annabi batanci Abdul Jabbar yana Annabi batanci to bai kamata su hadu da mu ba in ba siyasa sai su hadi ya su ya su su yaƙe mu su yaƙi Abdul Jabbar a lokaci daya saboda laifin mu iri ɗaya ne me yasa suka haɗu da mu suka ware shi wannan ita ce tambayar ni wannan ni ne nake tsarhin wannan tambayar dan me a bani ansa in ba a ban ansa ba to akwai siyasar da ake magana akai akwai siyasa in dai za ka haɗu da mai zagin annabi don ka yi maganin mai zagin annabi to shi wannan da ka haɗu da shan akwai siyasa da ta haɗa ku wancan da kuka ce za ku haɗu da shi mai laifi irin nashi ko yaƙe shi akwai abin da ya haɗa ku amma ba asalin laifin bane da asalin laifin ne ni da Abdul Jabbar dan Izala haɗa ya kamata ya haɗa yaƙa kamar yadda ni kuma da dan Izala da Abdul Jabbar ya kamata in haɗa in yaƙa wannan kar wani ya ce gashi gashi tun da daɗewa akwai lokacin da na yi program da sarki zaki na faɗa na ce ni a wurina la barakallahu fi hazihil maja haka na faɗa da wannan rakakar la barakallahu fi hazihil maja na ce dalili kallon da nake Abdul Jabbari iri ɗaya ne na yin zala sakin baki ne wa janabin manzan Allah in dai har wani zai fito ya tabbatar da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da suke wani zai fito ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal iyazu billahi wal iyazu billahi wai ba shi da albarka wani zai fito wal iyazu billahi ya ce ba dan da sayyidina Umar ba da annabi Muhammad ya ta san maruguza musulunci lokacin wafatin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za mu fahimci wannan a ce ba siyasa kuma wai in haɗu da waɗannan mutanen dan in yaƙi mai zagin annabi su me suka wa annabi ku fito ku faɗa mana gaskiya an yi siyasa to menene siyasar siyasar mu yan ɗariƙa aka rena ku mutanenmu da kuka shiga majin ba ku san sirrin ba ne amma yanzu ya fara bayyana ai yan izala duk wanda sunan shi sufi to suna da ajandar ya kashi amma sai da suka yi wani nasara akan mu suka kwace kwakwalen mu da tunanin mu wai sai wai dan izala ne zai zo cewa batijani wai ina son ka dan haka zo mu yaƙi wani ma'anansu sun san ba za su taɓa ya iya yaƙar sufaye ba in general sai sun gutsutsura su wallahi wallahi ranar duk da aka yi idamin abdul jabbari ko ma me ya faru wallahi next target ɗin yan izala cikinmu ne a lokacin da kuma sun riga sun karya mu don haka ina so in faɗa mana siyasar ita ce wannan ‘yan ɗariƙa ku ake siyasa da ku ba ku sani ba ku ake siyasa na rantse ma da Allah ɗan izala ko ya ce yana son ka matsayin kan ɗan faida ƙarya yake kuma billahi azim fi umqi fi dakhil qalbihi fi umqi qalbihi kallon da yake ma Abdul Jabbar ma ya kafi shi sharri akwai ƙara'in kar wani ya ce na yi ibtila'in abin da ke cikin zuciya ne akwai ƙara'in akwai ƙara'in da suke tabbatar mana da cewa abin da suke kallon muke nan so don haka wannan ita ce siyasar da ke ciki in kun sani ma in ba ku sani ba ku ƴan maja ƴan ɗariƙan da kuke maja da waɗannan mutanen masu zagin annabi kuna maja da masu zagin annabi don ku yi maganin mai zagin annabi kuma ku ce ba siyasa a ciki akwai akwai abin da na yadda abin da na yadda kuma tun wancan lokacin nake faɗa billahi allazi la ilaha illa huwa ni ji haɗakar da za a yi da ɗan izala a ce za a yaƙi wani kuma wai akan ɓatanci da annabi to wallahi wanda ake yaƙa kai ɗan ɗariƙa da ka taya ɗan izala wallahi in ma dai baka fahimci rayuwarka ba ma gaba ɗaya ko kuma akwai siyasa da wancan ɗin da aka ware ake yaƙa in zagin shi tijani radiyallahu anhu in zagin shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu in izalan nan wanne ne basu yi ba amma dan munafici yau kaga dan izala a masallacin da aka ce sunan shi masallacin shi tijani so nawa taba zuwa ya sallah a ciki sai yanzu da mitin din siyasa siyasa mana mitin din siyasa ya hada ku yazo so nawa taba zuwa masallacin shi ibrahim yayi sallah an gina masallaci dan sallah ne bai taba zuwa dan sallah ba dan bai da sallar da kuke a ciki ba sai yanzu da siyasa ta zo mitin din siyasa dan izala masallacin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu dan izala masallacin Shehu Tijjar radiyallahu anhu ba sallah kai shi ba mitin din siyasa to an yi siyasa da ku yanzu kuma bayan nan sai me za mu zira ido mu gani me next agenda din me next agenda din sai mu zira ido mu gani an shi maganar da Maulana yake nufi da maganar siyasa ba yake nufi da maganar siyasa waccan maganar da nayi a baya na riga na ba da tarihin abin da ya faru ni kuma wannan ra'ayi na ne nake faɗa da maganar siyasan wallahi ko maulana bai faɗa akwai siyasa a ciki ni na san akwai mutane ƙauyawa ne har yanzu an ce siyasa sai su ɗauka na nufin PDP da APC duk abin da bayan shi za a bayyana maka zahirin shi bayan shi akwai wata manufa kawai siyasa ce duk abin da za a nuna maka a zahiri kamar yanzu misali ɗan siyasa sai zo kashe naira miliyan ɗari yana neman takara sai ce wai wannan miliyan ɗari ɗin da ya kashe wai saboda ka ji daɗi ne ƙarya yake yi don ya samu miliyan ɗari biyu ne inda don kai ka ji daɗi ne ya baka buhun shinkafa biyu a cikin mana in ya hau mulkin me zai maka sai ce wannan duk kuɗin da na kashe na yi don talaka ya ji daɗi to ya ma siyasa ba don talaka ya ji daɗi ba saboda ya sami miliyan ɗari biyu ko ɗari uku ko linki goma abin da ya kashe to wannan abin shi ake ce siyasa kar ku ɗauka maganan jam'iyya ce in an ce siyasa ce ya yi faɗa da gandoje shi ne abin da maulana ke nufi ba shi ba ne abin da wata manufa ake so a cimma ƙarƙashin laifin in akwai shi manufar in akwai ta in akwai laifin to sai a fake da shi sai a cimma waccan manufar in babu laifin sai a kirkire shi sai a yi designing din shi a kyautace shi a liƙa wa mai shi a hana shi yin magana kuma a cimma manufar wannan shi ne wannan shi ne abin da ake nufi da siyasa mutanenmu yanzu za ku gane ku gane wannan shi ne maganar sharhi akan maganar da maulana ya yi magana na gaba maganar maɗatai a cikin maganganun maɗatai akwai wani abu da yake nuna ban sani ba ko su da baka yi ko kuma kawai Allah ne yake so ya matsi ya matse shi ya fitar da gaskiyar abin da Maulana yake nufi ban san ko ƴan uwa sun lura da wannan nukar ba cewa ke muna yi wa wannan gwamna godiya da ya tsaya ganin an tabbatar da wannan hukuncin ko da yanke wannan hukuncin sai daga baya da ya fahimci illar maganar sai ce ko da yake ba shi yayi ba mu kula da kyau ashe wannan maganar ta nuna gwamnati ce ta yi abun ba shari'a ba kaga siyasa ta fito muna godiya ga mai girma gwamna kuma a kokarin da yake na yaban gwamna malam badatai kaji Allah ka san wata rana kafiran maka suka so su yi wa sayyidina rasulullahi zambo su zage shi sai suke ta muzammaman qalaina wa dinahu abaina wai mun ki muzamman kuma addinin shi mun ki mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta a yake ga sahabbai shi ce ba ku ga da Allah yake kishi na kafirai sun so su zage ni amma sai Allah ya kiyarda su zage ni sai suka zage muzamman wa ana muhammad muzammam suke cewa muzammaman kalaina sai ce to muzammam duk baitocin da suke muzammam suke faɗa yace ni ko sunana Muhammad Allah ya kade mai kon su ce Muhammadan kalaina sai suka ce muzammaman mu kula a kokarin da yake yi ne ya tozarta walana professor da jifan kalmomin da ya masa sai ya kubutan baki wanda yake godewa yake ta muna yaba masa mai girma gona kaza kaza da ya karshe sai masa zagin da biwa professor irin shi ba in kuka lura wanda aka yi wa raddin da wanda kuma ake godewa a cikin raddin sai zama na zagin da aka wa wanda ake godewar ya linka ya linka na wanda ake wa raddi ina ne nukdar zagin ya zagi gwamna da hadisi ma zage shi domin ai da manzo Allah ce inna Allah la ayyudu hadha dina birrajulil fajir birrajulil fajir kaga da hadisi bayan yayi wa gwamna eh gwamna ya bata mana rai ya cutar da mu a baya to amma kun san damun cewa ai Allah yana taimakon addinin nan koda da fajiri wato wato wato gandu da fajiri a ma'anan madatai wanda yake yaban ne fake gaya wa fajiri da da nassan hadisi kuma ya zage shi da hadisi wai dan lelan naka wanda kake wa godiya ya taimaka wa hukuncin ma nasara amma shine fajiri da hadisi ka zage shi da hadisi wai ka zage shi da hadisi wai la yu'ayyidu hazar dina bin rajul salih bin rajul fajiri wa ganduje mugun zagin da kai wa ganduje kenan a cikin a cikin amma abinda wai a cikin har yake cewa zaka samu malami ya san arabiya ya san fiqhu ya san hadisi amma bai san manzon Allah ba to mu dai mun san har da wawin maulana professor ya rubuta don yaban annabi muhammad mu mun ga abin da ya cikin manzan Allah ba laifi mala bakar maɗatai in ka fiddo da kai ma naka abin da kai din cikin manzan Allah sai mu yi confiring mu gani mu yi muƙarana mu yi muwazana shi dai nashi mun gani in kana bukata yau din nan sai mu fitar da link na littafin maulana a khulasatul ishriniyat mu saka shi a a online mutane su amfana a gami ya faɗa cikin manzan Allah. wanda ya yi shi tun yana ƙasa da shekara ashirin yake son annabi Muhammad ba abin da yake so kamar manzan Allah kuma har yau a karatuttukan shi har yau ba yadda za ka ga ya faɗi manzan Allah bai yi ladabi ba amma kai kana magana haka kuma wai annabin kake ambato to mu mun ga me yayi da kace bai san manzan Allah ba mu mun ga abin da yayi da yake nuna mana ya san manzan Allah ba laifi ban ce baka yi ba ba laifi in ka fiddo naka abin da kayin kai ma sai a nuna wa duniyar da kake so ka ɓata profesa idan ta sai ta alƙalanci kai da shi wa ya fi yin wani abu cikin janabin manzan Allah wa ya fi bayyana wa duniya annabi Muhammadu suka san shi suka san darajar shi ba laifi in ka fito mana sai mu yi muƙarana sai mu muwazana wanda ya samu A mu bashi A wanda ya samu F mu bashi F mu ba ta'assubanci muke yi ba yes ba laifi bane ka nuna mana kai Professor Ibrahim Makari fa bai yi komai janabin annabi ba ni fa abin da nayi kaza ne ta fiddo mana nakan shi nashin yana hannunmu mun gani kai fiddo mana nakan na gaba da zan magana a kai mala abakar maɗace da dukkan girmamawa na so a ce wannan ra'ayin naka ɓoye shi kai domin na san akwai masu irin ra'ayinka amma da suka san nauyinsu faɗin kansu ba zai iya ɗauka ba sun ja bakinsu sun yi shiru ƙila sai dai ko a waya su gaya ba wanda sai ga dama profesan nan bai kyauta profesan nan kaza ne sun kasa su fito su yi magana duniya ta ji su to na so kai ma ka shiga layin su ku tattauna abunku a ɗaki ku zage shi yadda kuke so ku aibata shi yadda kuke so ku ce na goyon baya Abdul Jabbar yadda kuke so ku ce masa kidahumi yadda kuke so wai gidadawa wai gidadawa malam madatai ka kalli Maulana profesa wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ku ce ma duk abin da ga dama ku faɗa a ɗaki matsalar abin da nake ji muku tsoro kamar yadda Abdul Jabbari ya gina rami kato yake so ya saka Shehu Ibrahim da ƴan faida a ciki cewa suna zagin annabi kar fa ku yi mamaki abinda kuke shirin aibata Maulana Professor akai ku ce mai ba gidaje duniya ta kalle ku a matsayin gidadawa ku ce mai bai yi komai cikin janabin manzon Allah ba duniya ta ɗauke ku a matsayin masu waɗanda ba ku si komai a jarabin manzan Allah ba. Ku ce masa yana goya masu ayi wa annabi ɓatanci duniya ta ɗauke ku kun fi kowa goyon bayan masu yi wa annabi ɓatanci don yanzu kai kana tare da izala. Kana tare da izala. Har rabi iri jalle mu kake yabo, ya rabi iri jalle mu ko sani cikinsu. Kana tare da izala. To in kuwa dai zagin annabi ne da yau annabi ɓatanci kai ma a ƙi da kamar maɗata ‘yan izala suna yi, kai ma a ƙi da ta kana sani. in izala suna yi to idan kana zargin maulana yana goyon bayan masu yi wa annabi batanci kai suwa kake goyon baya to abokanka yan maja su annabin ba batanci suke mar ba ashe kai ma wannan abin da kake so ka jefi wani already kai shekara ka nawa cikin shi goyon bayan masu yi wa annabi batanci shekara ka nawa cikin shi tare dukkan girmamawa malam abubakar madatai yayana ne kai ina girmama ka ina kaddara kuma na san kai malami ne amma kuma wannan ba zai hana ba zai hana yadda kake ganin ka fito ka faɗi gaskiya wa janabin Maulana Professor ba kai ma mu faɗi gaskiya janabin ka menene kuma wallahi ina tabbata in gaskiya kake nema wannan magana na ba zai ma ciyo ba amma ni la ubali ya ma ciyo bai ciyo ba ni dai na isar da abin da nake gani zan iya isarwa based on fahimta ta kuma tana iya zama kuskure tana iya zama kuskure amma dai lalle ku bi a hankali kar a je abin da kuke zargin Maulana da shi ku ku fada a wannan ramin Abdul Jabbar ya isa da rasu sannan abin da na faɗa a baya can labarakallahu fi hazihi almaja kaga daga daga cikin illolinta sun gama yakar wanda kuke gani yanzu kuma sun dawo za su haɗu da ku a yaƙi namu ɗan gida. To abin tambaya a nan ya ku ‘yan uwa na ‘yan ɗariƙa. ‘Yan izala wai a cikinsu ba mai yoyo annabi ɓatanci? Wani mataki suke ɗauka a kan shi? Kun ji fa siyasar. Yau wani ya zo ya rubuta littafi ya zazzagi mahaifin manzan Allah. Ya yi ta jawo dalilai na ayoyi da Ƙur'ani yana murɗa wuyansu dole sai ya sabce su ya sai ya yi tanzilinsu akan walidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan ya saba wa Ƙur'ani. ya saba wa hadisai da yawa ya saba wa ijma'in malamai amma duk da haka ƴan uwan shan izala da suka ga duniya ta dau hazo wani mataki suka dauka akan shi sun tuhume shi da zagin annabi mitin aka yi suka biro gombe da balalau suka sanar da jala jalingo ya zo suka ce abinda suke so su faɗa mar waɗannan maganganun ya daina yin su yanzu tukunna ya bari sai jama'a sun yi ilimi lokacin fidda su bai yi ba kaga ma'ana su ma sun yadda amma duk abin da zai jawo ruduwan mutane kar a kore mutane daga da'awa a daina yin shi a bari har sai lokacin da kwakwalansu suka kai ya faɗa musu a faɗa musu abin da zai ga ba jalingo kenan me hakan ke nufi su in nasu yayi za su boye shi haifan wancan mutumin dan jega lokacin da yayi nan ba nan ake zuwa ana jawo mana dalilai ba kuma yasa haka nan ne mun yi imani da su ta duk wanda ya zagi annabi masa batanci ba an sa tuba shi lokacin da Abbas je gai batanci wa janabin annabi ba cewa suka yi tuba ba da ya tuba suka yi ta yadawa suka ce mumunin kwarai ne ya tuba kenan fa yarda da suka yi cewa ya tuba sun yarda yawa annabi batanci shi ma yarda da ya fito ya ce ya tuba din yarda ne abin da ya batanci ne wa janabin manzon Allah to ya muke da karatun wanda ya taba janabin annabi ba an sa tuba shi sai dai a kashe shi can in Allah ya so ya gafarta mai alahira ya muke da wannan karatun me yasa ba tabbaka shi akan Abbas Jegan da ya yi itirafi da kanshi ce abin da ya batanci bane amma yanzu ya tuba me yasa yan izala sun san da karatun ba su ce a kashe shi ba sai suka ce ya tuba sun karyata karatun ba an sa tuba wanda ya zagi manzon Allah ne duk ba su ake ta karanto mana ba mun yi imani da su shi su ba su yi imani da shi ba ne ya zagi annabi su ce ya tuba ya muke da karatun wanda ya zagi annabi baya ba an san tuban shi Abbas jega ya zagi annabi ya fito ya tuba ina so ku kalli nukdar muhimmiya shi fa fitowar shi da tuban shi ikirari ne akan kan shi na cewa ya yadda da abin da ya batanci ne to ashe kowa in yawa annabi batanci ba an san tuban shi sai in dan izala ne shi kam in yawa annabi batanci ko ya yi itirafi to shikenan za a shi tuba shi duk wannan abun ba siyasa bane to haka kuke so mutanen nan su mai damu kwallo kuna goyon bayan su masu zagin annabi wanda a cikin su wani ya yi trafi da kanshi ya fito har ya tuba kuna goyon bayan su amma ku ba a ce kuna goyon bayan masu zagin annabi da bayu annabi batanci ba kun zama abokan su gida da gida kujera da kujera daki da daki duk wani mitin siyasan da za ku yi naku sai kun yi tare ba a ce kuna goyon bayan masu zagin annabi da masa batanci ba sai maulana da bai fito ba ya ce Allah yi wa Abdul Jabbari albarka duk abin da ake faɗa me yasa ba ku fito maganganun da yi masu zafi a kan shi na jahiltar da shi da shashantar da shi da haukatar da shi da yi ko bai faɗa a filin karatu ba ya ce a bisa jahilci a bisa wauta a bisa hauka mutumin da zaka kalla ka ce masa mahaukaci jahili wawa shine za a ce kana goyon bayan shi da Allah bari in zagi wani a cikin ku in ce malam wane wawa mahaukaci jahili da Allah a yada wannan a yanke iya wannan wurin a yada a ce ina yaban shi tunda na ci mai wawa jahili mahaukaci ina goyon bayan shi abin da Maulana ya faɗa a Jabbari kenan wawa jahili mahaukaci yana ya kare shi a da'awa a tunanin shi kare annabi ne yake amma bisa jahilci da kaza da kaza da kaza mutum da zaka ce wawa jahili mahaukaci shine zaka ce kana goyon bayan shi kai ma yanzu na ce ma wawa jahili ma hukaci shikenan sai mutane sai yawa munir yana goyon bayan madace ko wani jama'a ku yi adalci ku yi insafi siyasan nan dai ita ce ake ta muku magana ina da personal problem da wani ni da shi abin ya shafa bari in fake da laifin shi kaza dalili ina maimaitawa da laifin ne ba za ka kuma fake ba za ka yi tare da mai irin shi ba inda laifin ne yake ci ma tuwa ƙwarya ba za ka yi tare da mai irin shi ba kun haɗu da masu irin laifin kuna yakin wani mai laifi daban kuma kuje ba siyasa a ciki wallahi akwai siyasa ko za ku mutu sai mun faɗa wallahi da ƙarshe zan cika sa da wata ƙaramar bidiyo da na gani wasu munafukai suna yaɗawa wasu suna cewa maulana sharif ne wai yake faɗin irin zaluncin da aka abdul jabbari ƴan kogo ku ji da kyau ‘yan kogo ku ji da kyau, wannan faɗuwa ce a wurinku. Ma'anan shi yanzu kuna nema mai gidanku mafita har sai kun haɗa da ƙarya, ku yanko muryar wani can daban, wani majahuli, ba ma majahuli hali, majahulul aini. Ku riƙa yaɗa da sunan babban muftin ƙasa wai yana goyon bayan malamin ku, wato ma'ana yanzu, wato wanda ruwa ya ci fa kenan ko? An ce wanda ruwa ci ko takobi ka miƙa masa sai rike. ma'ana yanzu ko a wurinku ruwa ya ci ku da ƙarya ma kuna nema malamin ku mafita to ina so in faɗa wa duniya wannan muryar ba muryar Maulana Sharif bace bai da alaka da Maulana Sharif wannan mutumin dan haka ku je ku nemo majahulul aini din ku can inda kuka samo shi ku ce shi ya goya malamin ku baya ba Maulana Sharif ba kila yau shi ma wani shashasha ne can dan uwan shi ya haɗu yake magana ta shashinci irin ta dan uwan shi saboda zalunci saboda kun rasa madafa ruwa ya ce ku kuna neman ku rike takobi dan ku fito za ku yi ƙarya ai duk abin da ni ban yarda ana kare gaskiya da ƙarya ba duk abin da sai an yi ƙarya a kare shi ai an ji kunya an ji kunya to kun ji kunya yan kogo ku ɗauki muryar wani majahulul ayi ku ce Maulana Sharif ne yake kare yake faɗin zaluncin da aka yi wa malam sarki malam sarki ku yi hakuri malam sarki kafa ta zame fa malam sarki ya ga karama waliyai fa abin da nake kiran ku kafin kuma ruwan ya fi ku tare da malam sarki kuma wallahi kai Allah Allah mai iko lokacin da yake waliyai rashin mutunci har ya kai kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban layi yara mahaukata ƴan uwan shi yana faɗi suna kowaye da Allah malam sarki ina ƴan kowaye ni nayi zaton wallahi lokacin da kake suke ziga ka din nan suna kowaye kowaye wallahi na dauka in an kama ka za su tafi su ce kowaye kowaye ko su amso ka ko su zauna kurkuku tare da kai ni har yau ban ji mutum ɗaya da ya maka karabe ce shi ma aje a hada da shi a kashe ya ce ni a matsayina na masoyin malam ku duk abin da malam ya faɗan nan gaskiya ne don haka duk hukuncin da aka masa ni ma sai an muni yau na sarayar da jini na tare da malam a rataye mutane ba wanda ya faɗa ba wanda ya je kotu ya ce ni ma ku haɗa ni da malam ku kai gidan prison ku rufe aƙidan mu ɗaya da malam ko waziri ɗaya bai je ba kun ga malamai masu da'awa wallahi tallahi ku kiyaye waɗannan ƴan kowayen kun ga wannan shaharar kuna tafiya ana bin ku in kun je wurin taro ana ta rububin ai hoto da ku ina magana da mu ga baki ɗaya ba haka bane muna magana ana Allah ya ƙara lafiya ya maulana yawa ne ni ai wane ne wallahi mu ji tsoron Allah mu kiya duk wannan ƴan kowaye din nan wallahi ran da suka zirma mu muka faɗi wallahi ba za su amfane mu da koyi ba mu kalli malam sarki na mu zajar dan haka mu yi da'awa da ikhlasi kawai yawan mabiya kaɗan ɗin mabiya wani ya ji daɗi wani bai ji daɗi ba abinda kullum maulana professor ke yawan faɗa mun yana yawan guiding ɗina da wannan cewa ka faɗi abin da ka yi imani har tsakaninka da Allah shine gaskiya ba ruwanka da zai wani daɗi ko zai wani rashin daɗi kar ka kalli wannan kada ka faɗi abin da ka yi imani gaskiya ne to don haka masu da'awa musamman mu matasa masu tasowa muna zuwa taro manyan mutane masu alhurma waɗanda kila ma da ba ban da wani dalili na da'awa ba ma mu isa mu gansu ba amma su ma rububi suke su yi hoto da mu hai hai suke kowa in yayi hoto da mu yaɗawa yake a ganshi tare da mu duk ba haka ake mana ba mu ji tsoron Allah wallahi kar wannan abin ya sanya mu fara maili zuwa ga mi za mu faɗa ya ci gaba da yi mutane daɗi dan in mun je wurin taro su rika hotuna da mu mu ji tsoron Allah yanzu ka kalli malam sarki kila a gidan kurkuku kurtin gandiroba ke tsare shi wanda a da kafin yanzu kila shugaban gandirobobi ma da zai ga malam sarki a wani taro zai so su haɗu su yi hoto tare da kawai yaɗawa na cewa ni ne da malam wani kila kurratin yan sanda aka sa suka zo suka kama shi kila a baya kwamishinan yan sanda ya taɓa zuwa yana neman alhurma su yi hoto da malam sarki don ya ji daɗi ko kuma ya gamu da shi sun gaisa hannu da hannu yana alfahari da sun gaisa da malam yanzu suna ina kuratun yan sanda suna wasan kwallo da kai ku ji tsoron Allah masu da'awa ku faɗi gaskiya kar ku yarda da ihun mabiya da yawan su da kar wannan ya zame mana ma'auni in za mu faɗi magana wannan ita ce za ta burge ne dan haka mu faɗa wannan ita ba za in mun faɗe ta ba za ta yi daɗi ba dan haka kar mu faɗa ma'aunin mu wannan ita ce gaskiya mu faɗa wannan ba gaskiya bane kar mu faɗa daga da ƙarshen uwa na yan dariƙa lokaci fa bai kure ba da za mu iya dawowa mu yi karatun ta nutsu mu yi bita mu yaƙi maƙiyan annabi da gaske next target next target ko mu diba wanda ya ce annabi alaihi salatu wasalam bai da albarka yana nufin haifan bari in je na maimaita miyagun maganganun nasu ba su da daɗi ko mu duba haifan saboda munin maganan shi ko mu duba dakta gumi saboda munin maganan shi ko mu duba jalingo saboda munin maganar shi ko kuma mu duba wanda ya yi itirafi ma da kanshi shine jega ya yi itirafi har ya fito ya yi apology to mu ɗabbaka masa karatun duk wanda ya zagi annabi fa ba a amsa tuba shi mu je a yi rataye mana shi tunda shi kam ba wata shari'ar da za a yi doguwa shari'ar kawai bakin ta kenan ya fito ya ba da haƙuri ya ce ya yi kuskure ya janye ƴan uwan shi sun yabe shi akan cewa ai muminin gaske ne ya yi kuskure akan kuskuren da ya yi amma ya tuba to mu kawo waɗannan gaban alƙali alama da ke nuna shi ma ya yarda yau manzo Allah batanci in aka tabbatar da wannan sai mu ce to karatun mun nan fa na- na fiqh da muka saba karantawa ba duk wanda ya taba annabi fa ko ya tuba sai an kashe shi qutila wala tuqbalu tawbatuhu mu dabbaka akan je ga mu ga an yanka mana shi makiyin manzon Allah azzalimi mai yiwa manzon Allah batanci an yanka mana shi ko a rataye sai mu gani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu